الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتني فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح الحمد لله قوائد إنا ذا متاجد شافي نشاه نام يا كي نشاه بياركنا باب في السجود قبل السلام wannan babi ne da yake bayani cikin sujjada gabanin sallama wa amma sujudul qabli amma kaga sujada qabli fa sab'atun guda bakwai ne faman nasiya takbirataini na farko shine duk mutumin da ya manta kabbarori guda biyu fa akasara da mafi yawa daga biyu gaira takbiratul ihrami banda kabbarar harama ita ita wannan farilla ce sujada rabkanwa ba ta isar mata amma sauran kabbarori da mutum ya manta ko gaba ɗaya ne duka kabbarar harama kawai yayi amma sauran kabbarorin gaba ɗaya ya manta sai da ya zo zama na ƙarshe yana tahiya sai ya tuna ashe bai yi kabbara ba ko ɗaya bayan kabbarar harama sajada qabla salami sai yi sujada qabli wa man nasiya sami Allahu liman hamidahu marratayn wanda ya manta faɗin sami Allahu liman hamidahu hasku biyu fa akasara da mafi yawa daga biyu ka kaddara amma mai raka hudu ce gaba ɗaya guda hudun ya manta sajada qabla salami zai sujada qabli wa man nasiya jalsatal wusda wanda ya manta zaman nan na tsakiyar sallah zaman tahiya na farko kenan idan sallar ba asuba bace ne zama ɗaya sallar azhar ne ko la'asar ko magaruba ko isha to zaman tahiya na farko sai ya manta sajada qabla salami zai sujada qabli dan ya bar sunna biyu ita ce tahiya da zamanta wannan ne sai tashahhuda wanda ya manta tahiya ko sajada qabla salami zai sujada qabli wannan yana da ma'anar wancan domin je fatal wusuda yana tare da tahiya tahiya tana tare da jarfatul wusda in ka manta wancan ka manta wannan in ka manta wannan ka manta wancan ka gane ai in ka manta tahiya ka manta zamanta in ka manta zaman tahiya ka manta tahiya to duka abu ɗaya ne zai sujada qabla salami wa man naqasa wa zada wanda yayi ragi yayi dadi duk a sallah daya bi ma'ana yayi ragin da yake jawo qabli kuma yayi qalin da yake jawo ba'di kamar ya manta zaman tahiya din a tsakiyar sallah a ƙarshe kuma sai manta ya ƙara raka'a daya ko kuma ya manta ya ƙara sujjada a wata raka'a ta zama biyu ko ya manta yayi ruku'u biyu a raka'a daya ko ya manta ya maimaita fatiha kaga rukuni ne wanda an an maimaita da mantuwa yana jawo ba'di to idan qabli da ba'di sun hadu sajada qabla salami zai sujada gabanin sallama kadai ba zai yi ba'din ba duk sanda suka hadu to in yayi qablin ta isar ba zai yi qabli kuma yazo yayi ba'di duk a sallah ɗaya ba wa man asara fi ma yudharu fihi wanda ya asirta karatu cikin gurin da ake bayyanawa a cikin sa sajada qabla salami yayi sujada qabli in tahajjudul qabli sujada qabli guda bakwai sun cike a wannan littafi to alhamdulillah sai me akhbari shafi na nawa shafi na ashirin da biyar to ina za mu tashi da ashirin da nawa da hudu ko da biyar ashirin da hudu dai fasulun fitte mun ko mi karatu dai a ciki to wa fara'idu tayammum 25 din kenan a farullan taimama anniyatu qudura niyya wal sa'idu dahiru da guri mai tsarki ba a taimama a guri mai najasa domin Allah ya ce fatayammamu sa'idan tayyiban tayyiban ai wato dahiran wa masul waji da shafar fuska wa masul yadda da shafar hannaye guda biyu ilal ku'aini zuwa wuyan hannu guda biyu wa darbatul arjul ula da bugun ƙasa na farko farilla ne bugun ƙasa na biyu wannan sunna ne wal fawru da gaggautawa wa dukulul waqti da shigar lokaci ba a yin taimama sai lokacin sallar farilla ya shiga in an rasa ruwa ko an rasa lafiyar da za a yi alwala to sai a yi taimama a yi sallah wattisaluhu bis salah da kuma sadar da taimaman da sallah kana idarwa ba jinkiri sai sai yin sallah wannan sharadi ne farilla ne daga cikin farillan taimama wasa'idu abinda ake ce masa guri da yake maka wasa'idu dahir da fadin Allah da yake fatayammamu sa'idan ɗayiban abin da ake masa as-sa'idu mai sajul ka gane ai huwa turabu shine turbaya ne iziya ya ce maka wa huwa kullu ma sa'ida ala wajhi al-ardi shine as-sa'idu dukkan abin da ya hauhawa abu sa fuskar kasa abin da ake ce wato aka ce sa'ada yas'adu mas'adan kenan ba Allah ce illahi yas'adu al-kalimu tayyibu alkalimu ɗayibu kalma mai tsarki ita ce la ilaha illallah wasu malamai suka ce a dukkan wani abin da in mutum ya furta ake rubuta lada shine alkalimu ɗayibu to yas'adu yana hauhawa ilaihi zuwa ga fadar Allah duk wani aikin lada da kai Allah yana karba to irin wannan ayyukan yas'adu yana hauhawa kaga kalma as-sa'idu abin da yake hauhawa kenan mai fadu mai firshi ne suna sa'idu mai arziki abin da ake yi masa a sa'idu mai fadun huwa turabu shine turbaya wa tsubu da tubali birki na ƙasa ko bulok na ƙasa wal hajaru da dutse wa salju da laba inda laba ta zuba akan lelayi ne ko akan dutse ne danshin laban ba zai hana a yi taimama ba shine ma'anar salju ba wai ranar ba labar zaka kada ka tafa a jikin ka kai taimama da shi ba abinda ake nufi da saldu gurin da ake taimama din na at-turabu da at-tubu da al-hajaru din sai kuma laba ta zuba to dan shin al'adar kasa aka bige ta ba kula tana tashi ba in laba ta zuba in ka buga kula ba za ta tashi ba bar wata kila ma dan shi za a gani a hannunka to wannan ba zai hana yin taimama ba don kin rabar da ta zuba abun da ake taimama wal khabkhabu da guri mai babbarkiya ka gane ai ka san babbarkiya inda ruwa ya kafe tafki da ruwa ya kafe ya tsotse ba yana tsatsagewa ba to shine al khabkhab ko da akwai danshi na guntun wannan ruwan da ya tsotse in dai ba ruwan ya tsotse dan shin wannan taɓon ba zai hana yin taimama ba wani hau zalika da makamancin wannan kamar kanwa da inda ake ɗiban kanwa da sauransu wala ya to alhamdulillah sai mu tashi wala ya juri a shimawi tafi tafi na bakwai to ina za a tafi wala ya taƙi guludu'u alwala baya walwalewa bimarsu duburi da shafar dubura wala unsayeni wala ƴaƴan marena shafan azzakari ne kadai yake warware alwala shafar dubura ko shafar marena baya warware alwala wala bimarsu farji sagira haka na alwala baya walwalewa dan shafan farjin karamar yarinya yau akwai kadar allati la tushtaha kamar yadda mai risala ya kawo da ba a sha'awarta yarinya sai karama sai fitsari ba ta kai a yi sha'awarta ba sai ka mata tsalki wannan baya warware alwala wala qai'in wala amai dan mutum yayi amai da duk wani abu da yake fitowa ta baki kai ko da ya jirkita walau ta gayyara an halati da'ami ka gane ai ko da ya jirkita daga halin abincin da aka ci inda ta baki ya fito baya warware alwala ina fata an gane a bangaren tsarki da najasa ba da aka ce maka amai sai aka ce amma wanda bai jirkita ga halin abinci ba in ya jirkita ga halin abinci ya fito ta baki ka gane in ya taba ka ya zama najasa amma bai kare alwala ba wala bi akli lahmi zaruri haka na alwala baya warwarewa dan cin namun tsohon raƙumi ka gane ai ko kuma raƙumi kowanne iri jazur suna da shi sunan raƙuma ko ku sunan raƙumi akwai hadisi da ya zo a sahihu muslim manzo Allah sallama ya ce duk wanda ya ci naman raƙumi ya sashi alwala akwai hadisi ingantacce a cikin sahihu muslim to amma imamu nawawi wanda yi wa sayi musulun sharhi da ya zo sharhin hadisi ya ce hadisi ne mansuki an soke shi saboda ne ya kawo wani hadisi shi ma ingantacce wanda sai da na abubakar yana cin naman raƙuni amma ba ya sake alwala yake yin sallah sai da na umar usmanu ali waɗannan sahaban kulafawar rashidun gaba ɗaya suna cin naman raƙumi kuma su tashi su yi sallah ba tare da sun sake alwala ba wannan shi ya tabbatar maka cewa waɗannan sahabban guda hudu ba za su tabbata a kan kuskure ba da sun san hadisin nan yana aiki to da ba za su yi galadan yin sallah ba da alwala ba to saboda haka a malikiya dan ka ci naman raƙumi baya warware alwala wala hijamatin wala yin ƙaho kuma cin naman raƙumi ba shi kaɗai ba ne a bakon musulunci ba naman raƙumi ba duk wanda ya ci abin da wuta ta taɓa ma sai ya sake alwala eh a hadisi duk abin da wuta ta taɓa ko dahuwa ko gashi ko suya in dai ka ci to alwala ta warware to daga baya duk aka soke wannan hukuncin saboda sauki na addinin musulunci wala hijamatin wala qahu kana da alwala da an yi ma kaho an zuki jini a jikinka ko ka ba da jini a asibiti ko ka yi rauni jini ya zuba a jikinka wannan duka baya warware alwala wala fasadin wala kisan jini shine wanda ake tsatsagawa jini ya fita ba tare da an sa kaho ba kamar mutum ya dige gurin ya kumbura aka tsatsaga bakin jinin da ya launi zai fita a samu sauki ko da ba a sa kaho ba shine alfasudu wala bi qaqa hakin fi salati haka na alwala baya warwarewa da kalkalewa da dariya a cikin sallah ita dai sallar ta baci amma dai alwala tana nan wala bi masu imra'atin farjaha haka nan wala shafar da mace ta yi wa farjinta baya warware alwala namiji ne aka ta in ya shafa azzakarinsa alwala ta warware amma mace idan ta shafi farjinta baya warware mata alwala wakila amma ka ce in aldafat idan ta nutsar da dan yatsanta a ciki ne iziya ta maka ai adkhalat yadaha baina shafaraiha eh ta shigar da dan yatsanta tsakanin dabulun farjin guda biyu to fa alaiha alwudu wajibi ta saki alwala wallahu alamu Allah shine masani alhamdulillah iziya shaji na'am kan manta Allah kai mu an jima za mu tafiya zan je dama turu bayan azhar daga can kuma gobe za mu wuce Bauchi insha Allah karatu ko za mu yi zai kai talata insha Allah ko laraba dan kan manta ban sanar ba gobe wanda suke nesa sai za su yi wanda suke nesa ko ƙauyuka ko riga gobe da jibi ba karatu insha Allah na za mu tashi izziya shafi na talatin daidai to a ina za a tashi asani na biyu daga cikin laduba na ɗan adam na tsugunno ko na bayan gida an yi ƙaddima rijilar hulyusra ya gabatar da ƙafarsa ta hagu fit dukuli a cikin shiga tole ɗin nan ko shiga bayan gida a baya ba mun ce a zikirullah inda iradatul dukuli qabla al-wusul ila mawdi' al-aza na farko mutum ya gabatar da ambatan Allah kafin ya shiga bayan gidan to na biyu shine in zai shiga bayan yayi bismillah yayi Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'ith din to ya fara shiga da kafarsa ta dama wal yum a da kafarsa ta hagu an yuqaddima rijlahu al-yusra ya gabatar da kafarsa ta hagu fit dukuli cikin shiga bayan gidan wal yumna kafarsa ta dama ya gabatar da ita fil khuruj a cikin fitowa ka gane ya in zai shiga bayan gida ya fara shiga da kafar dama da kafar hagu in zai fito ya fara fitowa da kafar dama amma in zai shiga masallaci ya shiga da kafar dama ya fito da kafar dama in zai shiga gidansa ya shiga da kafar dama ya fito da kafar dama duk kyawun fata ne amma in gurin sharri ne to ya shiga da kafar hagu ya fito da kafar dama eh suka ce in zaka shiga kotu to ka shiga da kafar hagu ka fito da kafar dama in zaka shiga fada ka shiga da kafar hagu ka fito da kafar dama eh duk wani guri yawa wanda a sharrin sa yafi alherin sa yawa to ka shiga da kafar hagu ka fito da kafar dama الرابع نهدو أن يديم السترة ya dawamar da sutura da take jikinsa ba wandonsa ko kwarjallansa da ya ɗaura ya dawamar da shi a jikinsa kar ya tuɗe shi yana tsaye hatta ya dunuwan milar arabi har sai ya kusanci ƙasa ko da ya kunce daga tsayen to kar ya tuɓale wandon a tsaye sai ya tsugunna kusa da ƙasa sannan sai ya tuɓale wandon wannan a wando kenan amma a lokacin da aka yi lissafin nan ana maganar izar ne kwarjalle wanda da shi ne yawancin tufafin mutanen da maza da mata to kaga mutumin da ya daura gyauto ko zani daga tsaye bakin yake dagawa kagan ka daga sama wanda yake nesa yana ganin ka zai ga tsaraicinka wataƙila kai baka san ana ganin ka ba to amma idan ka kama bakin sai da ka tsugunna sannan ka daga to kaga dama an ce ka nemi gune sutura ba wanda zai ga tsaraicin ka to shi ma wandan zaka yi masa wannan ka iya kuncewa daga tsayen amma kar ka subale sai ka tsugunna alkhamisu na biyar an yi atami da alarifi yusra ya dogara akan kafarsa ta hagu a lokacin da ya tsugunna din zai yi fitsari ko bayan gari to ya jingina ya dogara ya bada ƙarfi akan kafarsa ta hagu wannan hikima ce yadda fitsari da bayan garin zai fita cikin sauki kuma zai fita gaba ɗaya ba tare da wani abu ya rage ba sai ne asadisu na shida ilan rabi a ashara zuwa na goma sha hudu malam ya gaji da lissafa ma na kaza na kaza daga na shida har zuwa na goma sha hudu yanzu babu lissafi sai dai an an an kawai an yi farija bai na fakizai ya bubbuɗe tsakanin cinyoyinsa lokacin da ya tsuguna din kar ya matse cinyoyinsa in ya matse mafitsalar to fitsalin ba zai fito gaba ɗaya ba kuma in ya zuba ruwa ya tsarki ya tashi wanda ya rage zai sako ya ɓata masa tsarki wal ma'a wa an yayi tanibal mawdi'a sulba kuma ya nesanci gurin gurin fako shine mawdu'u sulba gurin da yake fako ne wanda in yayi fitsarin zai tsalle ya dawo jikin sai taba wannan sa ko tufafinsa to ya nesanci irin wannan gurin shi yasa mai aka yake maka an ya duluba makana rakawa ya nemi guri gigawa wanda in yayi fitsarin cikin lelayi ne ko yashi ba zai tsalle ya dawo jikinsa ba wal ma'a da'ima kuma ya nemi guri madawwami eh eh aiwa an yi sani bal ma'a da'ima wa wal adaji ne ya nesanci guri madawwami shine tafki ruwa kai madawwami wa an yi sani bal ma'a da'ima ya nesanci ruwa madawwami ruwan mazauni wanda ba gudana yake yi ba kai ya ruwa a tafi kar ya fitsari ko kashi a cikin tafki domin tafkin nan tunda ba gudana yake ba rani yana shiga ruwan yana ƙara ƙafewa lokacin da ya zo ƙarshe kaga zai zai zama da gwalo in an yi kashi da fitsari ka cutar da masu sha ka cutar da masu alwala da mutum da dabbobi duka wa an yi gatsiya ra'asahu kuma ana so mutum ya nannaɗe kansa da wani rawani lokacin da zai yi tsugun laye bayan gida wanda da ana maganar jeji ne fa in a daji ne ya naɗe kansa ko da wani ya hango shi ba zai gane shi ba ba zai ce ga wani can yana kashi ba shi ne hikimar naɗe kai din wa Allah ya takallama kuma lokacin da yake tsugun nan nan kar ya yadda ya yi zance illa li muhimmin sai dai a dalilin muhimmin abu sai ga wani abu muhimmi yace ka kauce fawati nafsi kamar tsoron tserewar rai yana kashi ko fitsari a daji sai ya ga wani makaho yana tunkarar rami ko rijiya zai fada to wannan sai sai yayi magana domin in ya bari makaho nan ya fada rami ya hallaka yayi laifi yana da damar da zai kubutar da rai yayi shiru wai dan yana kashi da fitsari wannan ba hujja bane yawa au malin ko kuma tsoron tserewar rai au kauti fawati mali shine ya adadi da au ko kuma tsoron tserewar dukiya yana kashi ko fitsari sai ga dabbar wani za ta fada rijiya ko za ta fada lami in ta hallaka kaga mai ita yayi asara to wannan dole ya yi magana ko ya ko ya yi magana ya koli dabbar ko ya yi wa mai dabbar magana ya je ya kama dabbar da abin da ya kama da haka wannan ba laifi dan ya yi magana amma rakani kashi mu je mu tsuguna muna hira muna kashi wannan ba daidai ba ne wa an yattaqiyar riha kuma ya kiyayi iska kar ya tari iska yana fitsari iska tana dawo da shi jikinsa wal zuhura da lami in ba kai ka tona ramin yanzu ba to kar ka je kai kashi ko fitsari a rami baka san me a cikin ramin nan ba ka gane ai malamai suka ce ko kai ka tona in ya kwana gobe an ka dawo ka canza wani guri don baka san me ya shiga ramin ba eh kuma ko da ka leka ba komai to baka sani ba tunda ana maganar daji ne ko ko na aljani ko ni iska ya shiga kaje kai fitsari ya zo ya kafe ka ka zama ba namiji ba wal mala'ina salasa da gulalan tsinuwan nan guda uku gulin da an an yi kaji ko fitsari ake tsinewa wanda yi to ka ne sance su biya na adafi ne na wa an yi saniba ko wa an yi taqiya an yi saniba ya nesanta an yi taqiya ya kiyaye wahiya in baka san al mala'inu salasa ba gulalan tsinuwa guda uku ita ce mawadu julusin nasu guraren zaman mutane inda kasan mutane suna zaunawa a gurin ƙarƙashin bishiya ne wata lumfa ce ko ƙarƙashin wani garu ne inda kasan mutane suna zaunawa to ka je ka musu kashi ko fitsari a wurin in suka zo suka ga kashi za ce kai ga wani tsinan ne ya zo ya mana kashi baki mutane ba linzami abin da ga kai tsinuwa ba wani zai yi tsinuwa saboda ɓacin rai wa turuqatuhum da hanyoyinsu hanyoyinsu na wucewa karka musu kashi dan wani in ya taka zai ce wani tsinan nan yayi kashi na taka ko Allah ya tsine wa wanda ya kashin nan na taka wa an yastatira an ayunin nas kuma ana so ya suturce gabanin idanuwan mutane kar ya tsugunna inda za a dinga ganin sa wa an yabu da an masami'ihim kuma ya nesanta daga gurin jiyowarsu inda in yana gudawa ba za su jiyo ƙaran fitan kashin ba ta gane ai yawwa wannan duka fa idza kana fil ba. wannan duk in ya zamanto a daji ne yau in a gidanka ne kowa ma ya ji me ya kawo shi yau in a daji ne to shi ne ake gaya maka waɗannan sharuɗa batun yin kashi ko fitsari a rami batun yi a hanya batun yi a sauran gulare wannan duk ba ana maganar a bayan gida da aka kewaye aka gina shi don a na a yi najasa ba to alhamdulillah
gida lafiya jiya na ka neman wayan ka ko da zuma kai a rufe in ce duka da iya kai kamar karfe tara
kuma shekaran jiya ma na yi ta kila a rufe ni magana da waziri ne da wannan so na fara magana da kai kafin na kira shi doktor jiya kuma juma sai na shafa tun shekaran jiya muka yi shekaran jiya ma da daddare wajen karfe goma na yi ta kila wayan ka a rufe amma mu magana da shi dai lafiya ya lafiya alhamdulillah dokta zai zai tafi gobe shi ma na kira shi da safe karfe 9 da labi a rufe to amma daga baya shi da kaza kuma ya kira ni eh to ni tara da labi ma na kira shi bai bude wayar ba sai wajen goma da wani abu ya kira ni gobe dai zai tafi za su kawo gaba da insha Allah eh ina za mu tashi shafi na nawa ɗari biyar da ashirin da da ashirin da biyu samar dani da jelan bugu ina za mu tashi wala ya sumu ahadun ala sauni akihi yawwa baya halatta ahadun mutum musulmi ya sumu ya yi tayin ciniki ala sauni akihi a bisa tayin cinikin ɗan uwansa musulmi in dai mutum ya fara ciniki na gida ne ko na mota ko na gona ko teji ko dabba ko tufafi ko menene da ake ta yin ciniki a nemi rage a sallama to in ya riga ya fara yi bai halatta kai ka zo ka kama ka biya ka mallaki wannan abun ba wa zalika amma wannan hani da aka yi idza rakana idan sun karkata tsakanin mai saya da mai sayarwa wata ƙaraba sun kusa daidaitawa shi ne aka hana ka shiga wannan cinikin la fi awwali tasawun ba wai a cikin farkon tayin ba in yanzu ne an sa gida a kasuwa wannan ya zo ya tambaya an ce kaza ake nema amma ya taya kaza tun da ya tafi bai dawo ba to kai ma za ka iya shiga kai ma ka taya eh dama aka ce nawa aka taya aka ce kaza in ka ba za ka iya ƙara ba ai kai ma ba ka fara tayawa ba sai dai ka tafi in ka yi ƙalfin hali ka ce to ka mai da ta yi ko in kuma ka ji za ka iya ƙarawa a kan yadda ya taya a sayar ma shi kenan sai ka ƙara a sayar maka wannan ba laifi ba ne amma in har sun kusa daidaitawa rakana sun karkata wata ƙara ba sun kusa daidaitawa kamar ana cinikin dubu ɗari ya ce a dubu hamsin an ce albarka ya nemi rage an rage dubu goma an ce albarka an nemi ya kala ya kala dubu goma ya ce ya saya dubu sittin aka ce ka kala da yake ya saya saba'in ka kala ya ce na saya saba'in da biyar to bai kamata wani ya shigo ya ce zai yi ta yi ba idan sun karkata wata ƙara ba sun kusa daidaita wanda ya san da ba dubu tisa'in ɗin nan tun da an saya saba'in da biyar wataƙila sa iya haɗuwa a tamanin ko a tamanin da biyar to a wannan lokacin bai halarta wani ya shigo ya ce ya tsara shi a sai masa dubu tamanin ko dubu tasa'in ɗin ba wani bai'u ka gashi ciniki yan aƙidu yana ƙuduruwa ne bil kalami da zance sigar da ake yi wajen ciniki kamar sigar da ake yi wajen ƙulla aure shine alkalam ko nawa ne kuɗinsa kaza ne ka sayar min kaza a'a nawa ka rage min na rage ma kaza a'a ka sayar min kaza kaga duk wannan zance ne ai to lokacin da suka yi zance mai sayarwa ya sallama mai saya ya ba da kuɗi ya karɓa to a mazhabar malikiya ciniki ya tabbata wa illan yabtariq almutabayi ani ko da masu cinikin guda biyu ba su rabu da juna ba ka gane ai duk da akwai hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yake ciniki yana tabbata ne idan ka gane ai malam yabtariqil mutabayi'an ko a albayyani alal kiyari malan yabtariq al mutabayyani masu ciniki guda biyu suna da zaɓi na tabbatarwa ko walwalewa mai saya yana iya cewa na fasa ga kayanka ba ni kuɗi na mai sayarwa yana iya cewa na fasa ga kuɗinka ka ban kaya na malan yabtariq al mutabayyani matakal masu cinikin guda biyu ba su rabu da juna ba ina fata an gane yanzu ka saya aka sayar ma kuma kuna tare kai baka tafi ba shine sayarwa bai tafi ba to kowanne yana da damar da zai warware cinikin nan mai sayarwa yana cewa ya farsa a bashi kayansa mai sayar yana cewa ya farsa ga kayanka ka bani kuɗi na to amma a malikiya su sun dogara da wani hadisi daban wal bau yan aqidu bil kalami yana kuduruwa bil kalami da zance wa illa nafariqil mutabayi'an koda masu cikaye da sayarwan guda biyu ba su rabu da juna ba a shehi mai yace maka wa ma fil hadisi abu da cikin hadisi min qauli daga fadin manzo Allah alaihi salatu wasallam da yace al mutabayi'an bil kiyari ma lam yaftariqa ka gane ai wannan hadisi ne muttafaqun alai ka gane ai Ahmad ya rawaice shi a musnadinsa mujalladi na bi shafi na ɗari da sha tara bukari ya rawaice shi a mujalladi na bakwai shafi na ashirin da ɗaya musulun ya rawaice shi a hadisi na dubu da ɗari biyar da talatin da ɗaya shi wannan hadisi da muke magana kaga hadisi ne ingantacce ga bukari da musulun ga ahmadu bin hanbal to amma mahmudu inda imam malik ala tafaruqi bil aqwali to kaji hadisi ne mahamudi aka ce mahamudi yana iya daukan fassara biyu ko ma'anoni mabambanta raguwar zance a wajen imam wato a wajen imam malik mahamudi ne an wannan zata yana kunshe da Allah tafarruki bil aqwali rabuwar zance ba rabuwar jiki da jiki ba ina fata an gane eh wato tawilin da imam mali yayi wa hadisin kenan hadisin yana nan a babun sa da lafazin sa amma rabuwa iri iri ce ai ko mata da miji in yace za ta ce ki ai ai sun rabu amma har yanzu tana gidan nan za ta zauna ta yi idda amma a shari'a sun rabu to yace irin wannan rabuwar ce ka ce ka sake ta me ya raba ku zance amma shari'a ta ce واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن in an yi saki ku ji tsoron Allah ubangijinku kar ku fitar da su daga ɗakunan su ba ka je ba ɗakunan ku ba gidanka ne ba sai ka gina ɗakin ka aure ta kasa amma tunda inda bai kare ba Allah ce ɗakin nasu ne la tukrijuhunna min buyutihinna su ba ka ce wala yakhuzuna kar su fita sai sun gama idda kaga wannan rabuwa ce ta zance ba rabuwa ta jiki da jiki ba to saboda haka maliku yake wannan hadisin mahmudi ne Allah tafarruqi bil aqwali abu salabuwa na zance manzo Allah yake nufi eh yawa kaga an samu ittifaki har ka ba da kuɗi ya baka haja ai magana ta kare ai ai kullum ta bangaren yanzu kuma me zaka ce ka jika kudi an baka kaya zai iya cewa ka rage mun kaza shi bai saya shi ma zai iya cewa ƙara mun kaza ai arabu to a tafaruku bil aqwali kenan saboda haka a malikiya ciniki yana tabbata bil kalami da zance da kai kai da ni na yadda har na baka kudi har ka bani haja to magana ta kare wa illam yabtari ilmu tabayi'ani ko da masu cinikin nan guda biyu ba sabo da juna wannan ya tafi wannan ya tafi ba wal ijaratu mun ga magana akan ciniki sai wa ma shakalar biyu wal ijaratu kaga haya ta gida ko ta gona ja'izatu halal ne ko haya ta tufafi ko hayar wani abun amfani idza daraba laha ajala idan sun yanke mata lokaci wa samma yastamana kuma sun ambaci kudin tsakanin mai bada hayar da mai karban hayar nawa zaka bani hayar gidan nan naka ko gonan nan tsawon shekara ɗaya ko biyu ko uku suka yi ciniki suka ambaci kuɗi aka yanke lokaci to wannan ja'izun halal ne wala rabu amma ba a yanke lokaci ga ajalin shine na na gulfa'i na yudrabu wala yudrabu bil firdu'li ajalun ai wala yudrabu ajalun ba a yanke lokaci firdu'li cikin sanya aiki ka gane ajuuli firar da abikin cikin dawo da gujajjen bawa shi ba haya bane ba ba kuma ciniki bane aiki ne zaka sa mutum yayi maka ka biya shi ka wannan ba haya bane ba kuma ciniki ne da zaka mallaki wani abu a wajenka ko ka mallake shi ba shi ake ce masa du'uli daga ja'ala ne ya ja'alu du'ulan kenan to ba a yanke lokaci cikin aikin da ka dau mutum na dawo da gujajjen bawa bawon ka ne ya gudu kuka yi lada da wani akai in ya dawo maka da shi zaka bashi kaza to babu zancen yanke lokaci yau ko gobe ko jibi a sai san da ya kawo shi au ba irin sharidin ko kuma raƙumi da ya zautu kana da raƙumi sai ya gudu daji ko wani bijiminka ya ɓata ko wata saniya ko wani rago ko akuya ya ɓata sai ka ɗauki wani lada a kan ya nemo makaci kuka yi ciniki to ba za a yanke lokaci ba tunda ba abu ne da yake da lokaci ko guri takamaimai da za a je a samo shi ba au hafar bi irin ko kuma tona rijiya ka gane ai ba za ka yanke masa lokaci ba au bai isodin ko sayar da tufafi walawi da makamanci wannan ka bashi talla na wani abu zai sayar ma to ba a yanke lokaci wala shi alau amma ba abin da za a bashi na ladan wannan aikin illa bi tamamil amali sai ya cika aikin sai ya dawo maka da bawanka da ya gudu ko raƙuminka da ya zautu ko tona rijiya ya tarar da ruwa ya gama ko kuma sai da tufafi ya sayar ya kawo kuɗin to sannan za ka biya shi ladan da kuka yi ne ka gane ai eh a to ai abu ne sananne kuma da yake a wajensu wannan ba san yau za ka je ka nemo ba ka gane ai yawwa shi ko wannan ka san inda yake zaka ba shi aiki wannan ya halatta ka yake man lokaci eh ba eh eh shi ya hauye ce a cikin eh in yaron ka ne ya bata masu ciki ba za ka ba shi kudin batir ba wala shi abu aka ce wala shi alahu ba komai da za a ba shi in ka ba shi ya tafi bai samu ba fa zai dawo da kudin to abin da shari'a take duba kenan amma in ya samo shi zaka ba shi kudin sa cikakke yadda kuka yi bai halatta ka tauye masa ko sisi ba ka san abin da shari'a take dubawa da za ku gama yanzu yanzu yana shan kwana sai ya samo shi in ya kawo dole ka ba shi kudin sa cikakke a to tunda zaka iya samu ko ko baka wahala ba to in ka wahala ma duk ɗaya ne cinikin da aka yi shi za a baka yawwa wal ajiru ala al bai'i abinda yasa nan zai ga maka illar da yasa aka ce wala yudrabu fil dul ajalu a cikin har ya kawo auti bai au bai'i saudin to sai ta wal ajiru ala al bai'i dan kwadagon da ka dauke shi sai da maka wani kaya ka bashi talla kuma shari'a ta ce ba a yanke lokaci kai sai ta yadda aka yanke lokaci to idza tabbal ajal idan lokacin ya cika walan yabi bai tayar ba to wajaba lahu jami'ul ajr wajibi ka bashi dukkan ladan da kuka yi to kaga illa da aka ne yanke lokaci to haka nan sauran me nemo maka raƙumin ko abinka da ya bata in ka yadda aka yanke lokaci to yanzu fa kun yi ne zai maka aiki zuwa lokaci kaza babu maganar ya samo ko bai samo ba shi yasa aka tausaya maka aka ce kar a yake lokaci in kai da haka yake lokaci kai dan kana gaggawa to idan ya je yayi wannan kwanakin ko lokutan ko awoyin ko ya samo ko bai samo ba in ya dawo dole ka biya shi ladan aikin dan kai kai yake wannan lokaci kuma yayi aiki zuwa wannan lokacin amma maka yake lokaci ba mai sharaɗi ne sai ya samu ba ruwanka da lokaci to kuma sannan kamar yadda na faɗa yana shan kwana sai ya samu to ba ka da magana dama sharaɗi ba ku yanke lokaci ba kawai kai dai ya samu maka kuma ya samu to sai ka bashi jami'ul ajali wajaba lahu jami'ul ajali wa in ba fi nisbil ajali in ka yanke masa lokaci na sai da wannan hajar ko na nemo wannan abun sai kuma ya sayar da shi ko ya nemo abun a cikin rabin lokacin kun yi da shi a kwana hudu da aka yi kwana biyu sai ya sayar to falahu rizqul idara za a bashi ladan kwadagon sa ne ai rabin ladan kwadagon saboda dama na ga maka yanzu aikin lokaci yake ma na kwana hudu kuma ya samo ne a rabin kwana hudu to zaka bashi rabin kudin da kuka ina fata an gane to haka na in nemo wanne duk da kwanaki kuka yanke idan ya nemo a rabin lokaci to za a bashi rabin kwadagon sa ne to alhamdulillah mun gama ijara sauran alkira'u shi kuma sufuri abin da ya shafi hayar dabba ko mota abin da yake zirga zirga na hau
na ne eh a wannan da halatta kuma da kuɗi ba ka gane ai kamar duk wani idara ai ai yanzu za mu magana kira'u da masu jirgin ruwa mai askari ya gaya maka ba a ba da kuɗi sai ya tsallakar da kai to haka nan tabbi ita za ta shiga motar haya za ta shiga dabba ta haya duka za ta shiga ba a biyan kuɗi sai an kai ka saboda ne biyan kuɗin na akwai zarari
mota za ta iya lalacewa a hanya kuma an karɓi kuɗinka kuma ba lalle ne a nemo maka motar da ta kai wannan ba lafiya ko sauri ko kuma daɗin zama ko ku ba lalle ne motar da za a kai ta gare da za ta kai ka har garin da za ka wata kila a yayyanke ko bayan haka fa ba su ba mai jirgin ruwa jirgin ruwan zai iya nocewa in bai noce ba za ka yi asarar kayan ka ya fada ruwa to duka wannan shari'a ta duba wannan to amma an ce in an bi ta barawo abu ta mabi sawu ko kar ya bi sawu ya tanda walawa shi ma ya kwace kuma ya yi gaba ya zama ba a kan eh to kai wato khalifa Umar ibn Abdul Aziz ya risala ya kawo mana mashhuriyar maganar sa yace ya hadasu hukumun tinnasi bi qadri ma ahdathuhu min al-fujur yace sabon hukunci yana faruwa ga mutane da gurgurdan abin da suka fare shi na laifuka in suka yi laifin da da a zamanin maza Allah babu ballantana ayar hadisi a ayar qur'ani ko hadisi ya gaya mana hukuncin laifin ko suka yi abin da babu a zamanin sahabbai ballantana a ce ijma'in sahabbai hukunci abin kaza ne yanzu aka kirkiro shi wanda da ba a san shi ba to shi kenan malaman musulunci su duba su yi kiyasi su yi ijtihadi su fitar masa da hukuncin da ya dace da wannan laifin to kaga yanzu mutane rashin gaskiya su ta yi yawa direba za ka yi cika fasin da ka ce sai an je kano ko tasha ka kalbi kudi ko an sauka wani daga ya sauka ya sulale ka nemi su ka rasa mutane suna da wannan ko ko sai ya sauka ya ce iya kudin sa kenan ko ya ce shi bai san kudin mota ya karu ba mutane yanzu ba su da gaskiya sosai zai yi wuya yanzu ka cika mutum goma sha takwas a irin motar nan mai cin mutane da yawa ka je ka ce sai an zaɓa kowa ya baka kuɗin sa daidai zai yi wahala amma ka ga in a taja ne da ma kai ma ka ce a kawo kuɗi za ka sha min eh kamar yanzu a birane tazri sai ka sauka ake biya ko amma da yawa ana rikici da su haka nan masu nafin in baka gaya musu kaza zan baka ba shi bai ce zuwa guri kaza ne sai an zama kaza ana ta jayayya to kaga in ka karbi kudin ka tun kafin a hau ka gani kuɗi ya kare illa iyaka inda mota ta tsaya ko ta lalace ko ka mai masa kudin sa ko ayi lissafin iya inda ka kawo shi ya baka kudin ka sai ne to hashiyatul adawi shafi na nawa shekaru lawa sai kama ba alan nasa ina ma al'awar ku duba nasa inda kai kana kusa nawon muna cikin ina za mu tashi shafi na ɗari da tamanin da biyar kuma yastanshiku bi alfihi ma'a in ji mai risala mai hashiya shi kuma yace summa ba'ada faragihi min al-madmada sannan bayan gamawansa kurkurar baki yastanshiku sai ya sai ya shaki alma'a ruwa bi anfihi da hancinsa kafu din ai unzur ka duba ma fa'idatu qawlihi menene amfanin fadin sa da yake bi anfihi alma in kana so to sai ka je kan asali inda ya sa maka wannan kafin din sannan sai ya shaki ruwa da hancinsa fa hal yakun intishabu bi ghairi al-anfi shin shaƙa ruwa yana yiwuwa ta wata hanya daban wanda ba hanci ba eh to me amfanin yastanshiqu bi anfihi al-ma'a ai da sai da kuma yastanshiqu al-ma'a sannan ya shaƙa ruwa yanzu kunkulan baki ba ta aka yi eh kuma yumadmiru ya kuru shi ma sai ka fahu sannan ya kurkure bakin to ko ba sai fahu ba sai aka ce sannan ya ya kurkure a an san kurkura ba a yin ta a kowace gaba sai a baki kamar yadda shaƙa ruwa ba a shaƙa shi a ko ina sai a hanzu to ma fa'idatu qawlihi bi anfihi menene amfanin fadin sa da yake maka bi anti me yasa da kai yasanci kulma a kadai ba fa hal yakunu shabu bi ghairi anti to in ka duba kafin din zai maka bayanin fa'idar amfanin da yake maka bi anti hilma wa qawlu fadin sa yake wa yastansiruhu sannan sai ya face shi bayan ya shaka to sarihun wannan a bayyane ne da annal intinshara inda hu cewa facewa a wajen mai risala gairun insin shaƙi ba shi ne shaƙarwa ba daban-daban ne shaƙawa daban facewa daban ai lafazin ma ya bambanta to wal mashhuru qawli mashhuri annahu cewa shi facewa sunnatun sunna ne bi muradihi shi shi kadai dinsa yanda shaƙarwa sunna ce mai zaman kanta to haka nan facewa sunna ce mai zaman kanta salasan kuma zai yi haka ne sau uku duk sanda ya shaka ya face duk sanda ya shaka ya face salasan har sau uku salasan din maf'ul yastanshiqu shine maf'uli na yastanshiqu wa haqiqatul istinsar haqiqanin yanda ake facewan annahu shine yaj'alu yadahu zai sanya hannunsa ya ani yana nufin asbu ai yan yatsunsa guda biyu as-sabbaba ko wal ibham da kuma babban yatsa min yadi yudu sura na hannunsa na hagu ya ce yadda hu shi yadda din eh ne shi ne ayyadu ko wa sariq wa sariqatu faqadahu faqadahu aydiyahuma ne shi ne yadda to amma sai yake ya tsala yadda hu amma yana nufin ɗan yatsu tunda su ma a hannun suke min yadi yudu sura ya sanya su ala anji akan hancinsa wa yaruddul ma'a ya dawo da ruwan nan da ya shaka min kaituni daga kofofin hancinsa birihil anfi da iskar nan ta hanci iskar da take fitowa ta hanci tunda in ya kama yayi da ƙarfi zai dawo da inda majina ma ji za ta jina wa me wa yashuddu usbu ayhi kuma zai tsananta yan yatsunsa bi ma'ana zai matse hancinsa da yan yatsunsa guda biyu ala anfi akan hancinsa ya Allah domin matse hancin nan abu lagu shi ne mafi kaiwa matuƙa fi ikiraji mahu zalika cikin fitar da abin da yake cikin hancin ka ma ya fa'alu zalika kamar yadda yake aikata wannan fi imtikadihi a cikin fatin madinarsa ina fata an gane kamar yadda yake aikata haka a wajen face majinansa shi ne fisifata cikin sifa lafi hukumi ba a cikin hukunci ba cikin hukunci iya ruwan da ya shaka kawai ake so ya dawo da shi amma cikin kamani duk wanda ya hango shi yana haka zai ce wani yana fata majina ko a cikin sifa din amma a hukunci ba majina ake so ya face ba ruwan da ya shaka ake so ya dawo da shi fa in lam yaj'al isbu'ai ala anfihi in bai sanya yan yatsunsa akan hancinsa ba lokacin face ma la yusamma iskin saran ba za a ambace shi da sunan facewa ba eh duk wanda aka ce ya face to sai da ya sa yan yatsu akan hanci ko ruwan da ya shaka ko majina cewa ake face majina amma haka take dawo ko yaro da bai da wane sai ka rike hanta ka ce face in shi bai iya dora hannu ba kai zaka rike mar hancin ka ce face to in ba dora hannaye ko yan yatsu ba akan hanci to ba za a ce masa facewa ba wa kariya wa kuriya inda malikun ko linayi alaihi salatu wassalamu an intiqadihi kam tiqadil himari ah wa kuriya an karhanta kaiwa matuƙa wajen facewa ya zama kamar fata majina inda malikin a wajen imam malik lime linayihi domin hannun manzon Allah alaihi salatu wassalamu al-intiqadihi ga facewar mutum majina ka imtiqadil himari kamar facewar jaki ka san jaki duk da ba ya tsaye yake sa ba in zai yana wani furza da hancinsa na nesa ma yana biyo facewarsa ga shi dai ba ya tsaye da shi ba amma zai bude gwamnati ya fulgo da ƙarfi har ana jin ƙarar fitar wannan iskar to maza Allah ya hana ya yi hani layi karahati yawa hani ne na karahati in za ka face a alwala ko za ka face majina kar kai irin na jaki wa inna ma kana bil yasari ka sani face wannan na alwala ya kasance ana yin sa da hannun hagu ne li'annahu min babu izalatil aza yana daga babun gusar da dauda a za a nan ba na dafa ba eh ko kazanta ya zo ku a kira manzo Allah yana amfani da hannun damarsa duk abin da ya shafi ibada amma yana amfani da hagun ɗinsa cikin abin da ya shafi najasa ko kazanta to lokacin da aka ce ka shaka an ce da hannun dama ai wannan shigarwa ne ba abin da ya kama da kazanta amma wajen dawo da abin da ya shiga din yayi kama da ne kazanta domin ka face ba iya ruwan da ka saka kawai zai dawo ba za a rasa wani abu na guntuwar majina ko ni gaci ba to sai aka ce ka yi amfani da hannun hagu akwai masu yi da hannun dama duka ya shaka kuma ya haka a wannan kazanta ne tsafta shi ne ka shaka da dama ka face da hagu shakawa saboda ibada ne facewa ibada ne amma akwai burbushin kazanta shi yasa ake so yayi amfani da hannun hagu li'annahu min babi izalatil aza wa yujzi'uhu an yakfi yana isar masa aqallu min salati mafi kalanci daga takawa da facewa sau uku nan a baya ba yace maka ya fa'al zalika salasan ba eh to aqallu min salati in ya taka ya face ƙasa da uku ya yi sau ɗaya kawai ko sau biyu kawai yujzi'uhu yana isar masa aqallu ai ai salatu tamadmudati eh aqallu min salati tamadmudati ya mafi kankanta daga kurkurawa uku yujzi'uhu yana isar masa fil maghrib cikin kurkurar baki wa aqallu min salati istinshaqati sannan waljizi'uhu ay yakdi yana isar masa aqallu mafi kankanta min salati istinshaqati daga shaƙa ruwa guda uku nan fil istinshaqi cikin shaƙa ruwa haza huwa allazi arada wannan shine abin da mai risala yake nufi a'ani abin da yake wato ina nufin almafulati ababan aikatawan lal garafati ba kamfatar ba tunda yace maka filmar mabati wal istinshaq injin risala cikin kurkurawa da kuma shakawa in kai shi kasa da sau uku yana isarwa lal garafati ba kamfata ba za ka iya kamfata ɗaya da kamfata ɗayan ka kurkura ka zubar ka kurkura ka zubar ka kurkura ka zubar kaga kai kurkura uku za ka iya kamfata ɗaya ka shaƙa ka face ka shaƙa ka face ka shaƙa kaga kamfata ɗaya ne amma ka yi shaƙawa da facewa uku ko to yanzu ba maganar kamfata ake maganar kurkulawa da shaƙawa to ko kurkula da shaƙawa in ka yi shi ƙasa da uku yudzihu yana isarwa ya dullu alaihi qawluhu qablu maganar sa a baya shi yake nuni ga lissafin kurkular baki da shaƙarwa yake ga kurkular kamfata ba wannan ƙauli ne yake wayu madmibu fahu salasan ya kurkure bakinsa sau uku kaga da ce yayi kamfata uku ya kurkura sau uku wa dalilu ma zakarahu to ai gara mu faɗi hadisi dalilin abinda malam ya ambata na kurkura uku shakawa uku annahu cewa shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tawadda'a marratan marratan yana magana iswa da yake kasa da kurkura uku da shakawa da facewa uku yana isarwa ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi alwala marratan marratan wanki dai dai kurkurawa dai dai shakawa dai dai facewa dai dai to ashe kai ma an kai dai dai din yana isarwa tunda har manzo Allah yayi wa marrataini marrataini kuma akwai ruwa da ta tabbatar manzo Allah yayi alwala shudi bibbiyu wankewa bibbiyu shakawa bibbiyu tacewa bibbiyu kurkulawa bibbiyu to sai mun tashi mun ta kala shine matashi eh kamar da zai ga maka a gaban wan nihayatu a hasan kaiwa matuka ko ne kai ka uku uku shine a hasan mafi kyau amma dai yazo a ruwaya manzo Allah yayi sau ɗaya ɗaya a wata ruwaya yayi sau bibbiyu alhamdulillah sai ne askar haka ne ashe ashe na fasa alan nasu ina za mu tashi shafi na ɗari hudu da nawa sai haka shafi na ɗari hudu da ashirin samurin dani ba samurin dani ba askari fasulun ta'atiqul mustawladatu bil maut al mustawladatu ubu walada ita ce kada da wata siga a nan almustaulada wanda aka haihu da ita baiwarka ce kai sadaka da ita ta samu ciki shikenan sawa'un cikin nan barinsa ta yi ko ta haife shi ne ya mutu ko bai zo da rai ba ta zama umu walada kamar yadda zai gaya mana to ita wannan ummu walada tajiku tana yantuwa bil mauti daga mutuwar wannan ubangiji nasu daga ya mutu kafin a wanke shi ba kawai ita yantacciya ce kuma min ra'atul mali daga uwar kudin sa ba min sulusul mali ba ka gane yayi ko bai bar komai a duniya ba sai ita to sai dai magada su hakuri ita kan ta samu yanci ba za su gaji komai ba ba da mu abotar da ita ba kuma kamar bawan da aka yi wasiya ce sulusun sa ne ya inci a'a shi ai ba wasiya yi ba shari'a ce tace tunda ka aihu da ita in ka mutu ka samu yanci wanda kai wasiya ne in na mutu a yanta wance sai ka mutu baka bar komai ba sai to sulusun ta ya inci amma ita daga ka mutu kawai min ra'asil mali walau kana madina kai ko ana bin sa bashi haka karewar bai bar komai ba ba za a sai da ita a biya bashi ku dai can kuma ga da ku nemo hanyar za ku sauke uban ku nauyi amma ita kan ta samu yanci kai wallahi ba turu gaira ko bai bar komai ba sai ita awin sauladaha ko ma ya haihu da ita ne ba da istinadati bayan cin bashin nan ba adatti na tidanatihi daga addini din ne aka samu wannan lafaz ba da istidanati ka gane ai da can ba ta yi ciki da shi ba ko bai masa ta shimfiɗa ba sai da ya ci bashi iya wuya ba zai ba zai iya jiya ba sannan maimakon yana dan kar a kama ta sai sai kama ta ya kwanta da ita kuma ta samu ciki to shi kenan ita ne jawo zafil kantara ta tsallaka gada ta bauta ba dama a sai da ita in ya mutu an wada a gaira mukallaqin ko kuma ta haifi abin da bai zama halitta ba ma ta dai samu cikin sai ta yi bari sai aka duba gudan jini ne shikenan ta zama ummu walada ko daga nan bata ƙara samun ciki ba gudan jini ka ai ba mukallaka bane ko yawa dauri al'adwaru na halittar dan adam malala ya ga mana hadisi ko inna ahadakum yujma'u qalbuhu fi badni ummihi 40 yawm nutfatan thumma yakunu alaqatan mithla zalik ko haka dai thumma yakunu mudghatan mithla zalik ko Allah ma ya tawa wa laqad khalaqna al-insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqna nutfata alaqatan fa khalaqna alaqatan mudghatan fa khalaqna al-mudghata idhaman fa kasawna al-idhama lahama thumma ansha'nahu khalqan akhar fa tabarakallahu ahsanul khaliqin so ko a wannan dauri min al-adwari ta haife wannan cikin shi kenan ta ta zama ummu wadana ko yana halin alaƙatar ɗin gudan jini ko yana halin muzgatar ɗin ko kuma cikakkiyar halitta aka aife shi ba rai ko kuma ya zo da rai ya koma shikenan ta zama ummu walada daga ka mutu ta samu ilmi wala juzu ikrajuha an milkihi bi ghairi itiki baya halaka ya fitar da ita daga mallakarsa ba tare da yanci ba in dai kana so yanzu ta zama ba baiwar ka ba to yanta ta ka san abin da yake nufi bai halatta kai kyauta da ita ba bai halatta kai sadaka da ita ba bai halatta ka sai da ita ba duka wannan ba shine hanyoyin fitar da ita daga mallakar sa ba to duk an tare in ka gaji da gidan ka mutu ta yancu ka sai na yanka ki shikenan kullum ka fitar da ita daga mallakar sa walau al-istimta'u bi amma ya halatta ya ci gaba da jin daɗi da ita ya ci gaba da kwanciya da ita tunda bai wasace wal istikdamul kafifu amma da sanya ta hidima amma ta sauka yanzu za ta samu canji hidima daga aikin da take yi na bauta da inda ita take surfe take jin ruwa a rijiya take wanki take tankade to yanzu za a sauƙaƙa mata saboda tana da wata daraja ta musamman dan tana da ɗa a gidan ba daidai take da sauran bayi ba idan ubangijin ya mutu ita yantacciya ce su ko sauran bayi bautar da su za a yi ko magana su sai da su ma in za su yi gado to ita yanzu sai dai wani wanke wanke ko shara eh ko kun bayi sauran sun yi wanki ta zo ta linke ko guga ne ta danyi wannan dai dan hidima dai alkafibu yace maka wanda babu aikin wahala da hannunta zai yi kanta da sauransu walau yara zaujatahu da wannan da mijin baiwa da aka sa matarsa a kasuwa za a sayar yazo ya saye ta bada wad'iha bayan haihuwarta lam takun li ummu walada wannan ba zama ummu walada ba baiwar wani ya aura yana aihuwa ana ɗaya da 'ya'yan ana sayarwa a kasuwa kamar awaki ko da shi yantacce ne fa in ya auri baiwa to ɗansa ma bawan ubangijin baiwar ne to ya auri baiwar wani ya haihu da ita ba ɗansa ba ne amma bawan ubangijinta ne yanzu kuma sai aka sa ta a kasuwa sai ya saya yanzu ba ta zama baiwarsa ba to ba ta zama umu walada ba ka haihu da ita ne lokacin da take mallakar wani ka gane ai abin yayi kama da juna yanzu in aka tambaye ka wannan wace ce baiwa ta ce to wannan ɗan da take goye faɗa na ne a ina ka samu ɗa ai ita ce ta haifa mu to amma ko ka aihu da ita ne lokacin da take zaman baiwar wani kuma ɗan da ka haifa bawon wani ne baka da iko a kan amma ɗanka ne na tsatso domin kana sayo shi yanzu ya zama daidai da kowane ɗa a gidan in ka mutu zai gaje ka in ya mutu zaka gaje amma in baka mallake shi ba bawa ne in ya mutu ba za ka gaje shi ba in ka mutu ba zai gaje ka wannan shi ya bambanta ta da waccan waccan ka haihu da ita lokacin da kake mallakar ta wannan kuma ka haihu da ita lokacin da ba mallakar ka ba sai aure ne kawai ya hada ku ina fata an gane yawwa to yanzu ta so ma baiwarka dama kana mallaka ta ya gaya ma a baya mai risala ma ya faɗa wa manishtara zaujatahu in fasaka nikahu duk wanda ya sayo matarsa a kasuwa to aurensa ya warware bai matarka sai amma bai warware sai ya sa ta a kasuwa sai ka biya ba yanzu ka mallake ta ba to aurenka ya warware amma ba hana ka ci gaba da kwanciya da ita ba da kana kwanciya da ita a matsayin matarka yanzu ka kwanta da ita a matsayin mallakar damaci eh hukunci biyu da Allah ya halatta ya samu illa ala azwajihim aw ma malakata aymanuhum da tana matsayin mata tana matsayin ma malakata aymanuka ka gane ai to amma a wancan lokacin da ka aihu da ita hukuncin daban ne abinda ka aifa da ita yanzu hukuncin sa daban ne wa fi amatti lil mudabbiri wal mukatabi to fa a cikin ku yangar bawon da aka masa mudabba da kuma wanda aka karya masa fansa riwaya ta ni an yi riwaya guda biyu cewa su ma sun zama ummu walada ko ba su zama ummu walada ba bawa ne aka masa mudabba ka gane ai shi ma ya mallaki baiwa kaga shi yanzu bawa ne amma yana jin ƙanshin yanci daidai yake ga ummu walada idan ubangijinsa ya mutu ya zama intacce tunda ya ce masa anta hurun an dugurin minni aw anta mudabbarun ba ya ga maka lafazin ba a baya to yanzu shi ma a wannan yanayin sai ya mallaki baiwa kuma ya sa daka da ita kuma ta samu ciki to yanzu ta zama umu walada kenan shi ma in ya mutu ta intu ko kuma a'a sai idan wani ubangijinsa ya mutu ya intu sannan in ta samu ciki da shi da take zama umu walada to an samu ruwa ya tani ina fata an gane shi kuma shi ba bukatar an karya masa fansa yana biya kaga dai bai gama biya ba kaga har yanzu hukuncin bawa ne akan sa amma kuma yayi daban da sauran bayi tunda ya fara biya yana jin ƙarshen yanci to shi ma a lokacin da yake biyan fansan nan ya sayi baiwa ko aka bashi ita yayi sadaka da ita ta samu ciki ita ma ta zama ummu walada ko ba ta zama ba ruwaya ta ne an yi ruwayoyi guda biyu wa fi isamin mustaulada cikin musuluntar ummu walada wa fi islamin mustauladatin zimmi tofa a cikin musuluntar ummu walada ta arni da shi da ita duk ba musulmi ba ne shi yantacce ne ya mallaki arniya yar uwarsa baiwa kuma ya sadaka da ita kuma ta samu ciki to ita ita ummu walada kaga ta zama ummu walada duk da a kasar musulunci suke hukuncin musulunci ne ta zama umu walada ba dama ya sai da ita ko ya kyautar sai dai ya yanta ta ko in ya mutu ta samu yanci to sai ta musulunta musulunci bai yadda kafiri ya taki musulma ba da sunan aure ko da sunan mallaka kafiri ya taki musulma haramun ne sai dai musulmi ya taki ahlul kitabi da sunan aure ko da sunan bauta amma kafiri bai yadda ba a musulunci bai yadda ya taki musulma ba to gashi ta zama ummu wala da kalfan kafa shi da yan tasa ba kuma ba dama ya sai da ita kuma gashi ta musulunta kuma musulunci bai yadda ya take ta ba to ya za a yi yu'rabu alaihi al-islam da farko za a bujiro masa da musulunci to kai yanzu in kana son zaman lafiya kai da wannan uwa da ta kai ma ka musulunci a masa wa'azi a masa nasiha in ya musulunta shikenan hukuncin su yana nan tsakaninsa da ummu waladarsa tana nan a matsayin ummu walada yana nan a matsayin ubangijin fa in aba idan idan yaki to Allah ya ce maka la ikraha fi din dama budurowa anan ba wai dole ba da nasiha da wa'azi za a yi masa in yaki to fa har to sabu shin za a yanta ta ne a ce to ita ta yantu tun da dama kayu da ita ummu wala da tana jiran mutuwa ne yanzu an zartar da yancin kafin ka mutu au tubawu alai ko za a saida masa ita duk da ba ta da ummu wala da nan shari'a ta shi da tsaka mai wuya ne eh an ce la ikraha fi din shi kuma ya ki musulunta da ya musulunta da ya hutar da shari'a hukuncin su yana nan tana zaman ummu wala dasa ya ci gaba da takunta har zuwa mutuwarsa ta samu yanci to ya ce shi ba zai musulunta ba to za a yanta masa ne kuma musulunci ba ya takula mutum da yi niyyar yanta bawansa ya yanta shi tilas ba ko ko za a sayar shi ba musulunci ba ya takula wa mutum dole da yi niyyar sai da abun a ce sai ya sayar ba bal ma ummu wala dace ba a sai da ita shari'a musulunci to larura ta sa dole sai a yi ɗayan biyu in ya ƙi musulunta a darura tu tubihul mahazura larura tana halatta abin da aka hana tunda ya ƙi musulunta to ko a sai da ita ga musulmi to koma baiwar musulmi baiwa ƙirni yanzu ba maganar umu wala ko kuma a ƴan tata to ta kushi ne farko ba a yanta ta shikenan yanzu kawai an zartar da wancan yanci wannan shine mafi sauki autu bawo alai ko a sai da ita gare shi ga musulmi a bashi kudin ta wannan kuma zai fi dadi saboda za a dan dada masa ne ba zai ga an masa kwaci ba aka ce an yanta ta kaga shikenan ya tashi zero eh shi ba musuluncin shi babu ummu waladan babu kuma kudin ta amma aka ce a sayar da ita ga musulmi to dama dama zai ji ciwon ya labu da bai wasa da ya saba da ita har ya aihu da ita amma dai tun da an biya shi kimata watakila zai dan sanya ya masa rai watakila zai sa a nan gaba ya sha'awar musuluncin tun da an dan masa adalci to wannan dai an samu riwaya ta ne wa ahkamuhu ma wa ahkamu hakai hukuncin ummu walada da mira yana koma ga almusaulada din nan na farko da ce wa hakamul mustawladati ba tunda dai ka san fasalin farko akan me ake magana wa hakamu wa hukunta hukunta um walada a hakamul ariqai hukuncin kuyangi ne mata daidai take da bai bai waƙin da za ta yi zina bulala ɗari za a mata tunda ba ta samu yanci ba har yanzu ka gane ai ba za a jefe ta ba ba za a masa bulala ɗari ba bulala hamsin ni da ɗari nace ne to bulala hamsin eh hukuncin baiwa ne bulala hamsin ko tana da aure yanzu ba za a jefe ta ba muddata hayati sayyidi ba tsawon lokacin rayuwar wannan ubangijin nata to hukuncin baiwa ne a kanta daga ya mutu to hukuncin intacciya ya hau kanta wallahu alamu Allah shine masani sai ne yau a ƙarabu shafi
kun da daga makaranta yana sanya na kudin dina amma an ba ka goma ina ne a karabu fasulun ladewa insha Allah aljama'atu bi fardin ghayr juma'ati sunnati aljama'atu salatul jama'a kar ka ce sallar jami'i in ka ce jami'i to hada azhar da la'asar ko kai kadai ko hada magariba da isha ko da kai kare ne shine jami'i salatul jama'a sallah cikin jama'a a bayan liman sunnatun sunna ce bi faridin a sallar farilla farillar kuma gairin juma'a wanda ba juma'a ba in juma'a ne farilla ce da farilla sallar juma'an farilla ne akan kowa sannan haɗuwa tare da liman shi ma farilla ne amma salawatul khamsi sunna ce a sallan farilla farillar gairul juma'a wanda ba juma'a ba abin da ya sace maka bi faridin akwai kaddara cewa mustahabbatun bi nafilin zai zama mustahabbi ne a sallan nafila wanda ba farilla ba kamar me kamar sallar tarawihi ko tahajjudi ko sallar roƙon da sauransu wala tafadulu ko ko wala tafadalu
eh sallar da ba juma'a ba ta farilla wata ba ta fifikar wata a cikin sunnancin salatul jama'a ba ana cewa hafizu ala salawati wa salatul wusta ba wasu ce la'asar ne wasu su ce mai asuba wasu ce azhar to tunda an samu sabani kowace ba salatul wusta wata ba tafi wata ba saboda kada a bada kofa a yi maganar falalan man salal isha'a fi jama'a fa ka'annama qama nisfal layli wa man salal suba fi jama'a fa kama qama al-layla kullahu kar a fake da wannan falalar a tozarta a zahar da la'asar da bagarba ba a yi cikin jama'a ke sama ya wala ta wala ta tafadalu sallan farilla wanda ba juma'a ba wata ba ta fin wata wajen sunnanci duka sunna ne tare da liman wa inna ma yasudu fadluha ka sani falalar salatul jama'a yana tabbata ne da raka'atin da samun cikakkiyar raka'a daya ina fata an gane ba mazala salama ya ce a salatul jama'a ta fudulu salatul fajri da sab'in wa ishirina darajatan sallar da mutum cikin jama'a ta fi sallar da ya yi shi kaɗai da daraja ashirin da bakwai ba fala da aka ce ba daraja kasan daraja daban lada daban me daraja matakalar gidan aljanna ita ce daraja a nan matakala ce sunansu a dur sunansu tef na matakala ma'anar daraja kenan kai da ka zauna a ƙasa wanda ka ka tef ɗaya na bene an ya barka a ƙasa yana sama da kai shine aka yi isti'ari na wannan kalmar aka kawo matsayi da mukami cikin zama ai wani yana da daraja akan wani asalin daraja mataki ne matakala to da manzo Allah ya ce maka tana fin sallar mutum shi kadai da daraja 27 karka kankanta ladan lada kam Allah ne san iya adadin ladan mutumin da yayi sallah cikin jama'a tunda manzo Allah ya faɗa a hadisi duk mutumin da yayi sallah cikin jama'a to za a lissafa irin ladan da aka ba kowanne a bawa mutum ɗaya shi ma wancan za a lissafa yawan yawan ku da yawan ladan ku shi ma a bashi kuma haka za a bashi to kaga wannan lissafin Allah ne kadai kawai sai iya ladan salatul jama'a nan ana magana daraja ne to wannan darajar da ake magana 27 ya hasulu yana tabbata bi rak'atin da samu raka'a ɗaya tare da liman ko da raka'a uku ta tsere ma an dai ka samu ɗaya cikakkiya to kalis ki wannan falalar sai dai abba sai dai akika ladan kabbalar harama da sauraron karatun liman wanda aka yi ba da kai ba wayan ma tudraku ka sani ana luskar ita raka'a bil hina'i da sunkuya wasa in ina fata an gane fi ulahu cikin biyun farkonsa ma'al imami tare da liman qabla itidali kafin daidaituwarsa ka gane ai ana lizkar raka'a daya da sunkuyawarsa fi ulahu cikin tafarkwanninsa guda biyu shi liman idan ne raka'a biyu ce ka samu raka'a ta biyun liman qabla itidali kafin daidaituwarsa bayan ya dago daga ruku kaga in in kuka yi kiliya da shi ma yana dagowa kana tafiya ka samu kun da yake qabla itidali ina ka samu ina ake samu al itidalu intisabul qama ko yawa in a ruku ne ai dumani na ne wa dumani na fi arkani salah wal itidalu bayna al arkani to kafin ya gama dagowa ya miƙe kai ka tafi ruku ka dafa gwiwa to ka samu wannan raka amma in sai da yi tidali sami Allahu liman hamidu ya dago sannan kai kabar Allahu akbar wannan raka'ar baka same ta ina ba ta an zani wa in lam yadma inna ka gane ai ko da shi ne yin ruku'un bai samu nutsuwa a ruku'un ba illa ba'da wa ai illa ba'da intidalil imani amma dai ka tafi kafin ya gama daidaita ko da baka samu na ba sai bayan liman ya daidaita a tsaye sannan ka samu na a ruku'u ka dago ka same shi a tsaye sannan kuka tafi ka samu wannan raka'a nan malam ya dan gome kwarai a cikin duskar raka'a fa in sa idan ma mu yayi rabkanuwa aw zuhima ko aka matse shi a sahu anhu gabalun ruku'u ai an ruku'u ne fa yake nufi yanda mai ahalar ya mana gwalgwalin nan shi kawai sai maka anu anwa an ruku'i tunda yana magana ruku'u ne ko sai me hatta rafa har sai da liman ya dago to tarakahu ya bar wannan ruku'u wa sajada ma'ahu ya tafi sujjada tare da liman wa qadaha ya lamarka nan ba'da salami nan kuma malam ya tsananta can ya langwanta nan kuma ya tsananta mai ahalar ji cewa yin raka'a in ɗari a fi idirakin imami wa illa tarakahu wa tabi'a imamahu wa qada wannan raka'a ko yawa haka ya ga mana ahalar ya kawo langwami in ya tabbatar zai ruku'un nan ya warware ya samu liman ko a tsaye ko a sujjada eh to yayi wannan ruku ya warware ya zai riski liman amma in ya san liman zai tafi ya dago daga sujjada ya dawo wata raka'a daban bai wannan ruku ba to ya kale wannan raka'ar da ruku'un ya bi liman kawai sujjada in ya so a ƙarshe sai yayi abin da malam ya faɗa ya rama raka'a ɗaya ba'da wato ba'da salamin imami to amma anan kawai yace kawai inda ya rabkanuwa ko aka matse shi shi sai ya sai auna aka koyan gengedi ma hatta kamar imamu haliman ya dago daga ruku'u to yace yayi wannan ruku'u ya warware in zai samu liman kafin ya gama sujudu guda biyu to amma ne yace kawai a'a tarakahu wa sajada ba'u ya bar basu ruku'un nan kawai ya tafi sujada tare da liman wa qadaha ya lama wannan raka'ar ba'da salami bayan sallama liman kamar ya zama basu buki raka'a ɗaya ta tsere masa wanudiba an so liman lam yuhassilu ga wanda bai samu wannan ruku'un ba ka musallin li sabiyin kamar mai yin sallah da yaro karami la imra'atin ba mai yin sallah da mace wata take balagajiya a bayansa ba to an an so an yi da mamuma ko ya sake wannan sallar a matsayinsa na mamu lam yahsulu din damir yana koma ga ruku'u daya wa nudiba liman lam yahsulu an so ga wanda bai samu ruku'u ko guda ɗaya ba tare da liman ya zo ya yi kabbarar harama lokacin da liman ya ɗago sami alhamdu dahu ya daidaita a tsaye daga raka'a ta ƙarshe kawai ya bi liman sujadu biyu ne da zaman tahiya da sallama kaga bai samu ko raka'a ɗaya ba amma in liman ya yi sallama ai zai tashi ya gina akan kabbarar harama da ya a bayan liman ya kawo rakoyinsa guda hudu in mai raka'a hudu ce ko ya kawo guda uku in mai raka'a uku ce eh so irin wannan aka ce an so gare shi da shi da wanda yayi sallah da yalo karami mamunsa yalo karami ne an yi ida ya sake wannan sallar ma'amuma amma a matsayinsa na mamu ba liman ba la imra'atin ba wanda yayi wa mace limanci ba in matarka ko wata wuce ko ajnabiya ko wace ce ka mata limanci a madata na balagaggiya kai sallah kai kadai tare da ita eh to ba za ka sake ba a bayan wani limami ba magana kai ka zama liman ba ka gane ka zama ma'amuman din ma ba zai yi ba amma idan baka samu koraka a ɗaya ba tare da liman sannan kuma mamun da kai walimanci yaro karami ne ba balagagge ba to an so in kaga wani zai yi sallah ka je ka bi shi a matsayin ma'amuman kai kai kai din mamuni amma da halatta kai kai limanci mufawwidan kana mai shega lamarin wannan sallar taka ma'a jama'atin za ka yi wannan sallah tare da wata jama'a daban abin da ka nufi da mufawwidan za ka zo ka rama wannan sallar ba ba ba rama ko ba ga yamin me nace za ka maimaita tunda ai maimatan ba dole bane tunda ka riga ka yi sallah kuma ta tsaya a matsayin farilla nuduba dama yace an so kaga mustahabbi ne to amma in ka zo lamawa ba lamawa ba in ka zo maimaitawa zaka maimaita da niyyar farilla ba da niyyar nafila ba duk da cewa waccan ta tsaya a matsayin nafila wannan an ce nuduba an so amma da niyyar farilla za ka shega lamarin waccan da ka yi da farko da niyyar farilla wannan ma da za ka maimaita a bayan liman da niyyar farilla Allah ya ɗau wacce ta fi masa ya ɗauke ta a matsayin farilla wacce ba ta kai ba ya ɗauke ta a nafila kamar da ibnu umar ya kawo a cikin muwaɗa imam mali ya rawaito an tambayi ibnu umara to yanzu sallar da ma da mutumin da ya salla shi kadai ko wanda bai samu koraka da yawa bayan liman in ya zo da jama'a zai bi su da niyyar farilla ko da niyyar nafila sai ibnu umar ta dama kai ne kake iya mai da ita ta zama farilla ko nafila ka barwa mai ita wace ta yi maka a matsayin farilla ta farkon ko ta biyu ya ɗauke ta a matsayin farilla wanda ta yi masa daidai da mustahabi ya ɗauke ta a matsayin nafila shine ma'anar mufawidan anan kai in ka zo ka shega lamarin ga Allah da wannan da waccan duk wacce ta yi masa a matsayin farilla ya ɗauke ta a matsayin farilla wacce take a matsayin nafila ya ɗauke ta a nafila amma fa ma'a jama'atin tare da jama'a za ka maimaita sallar nan la wahidin ba la ma'a wahidin shi yasa ce wahidin akwai kaddara ma'a kenan ba a maimaita ta tare da mutum ɗaya to ina wata falala ka fa yi sallah da yaro ko kai sallah a bayan liman jama'a rututu amma baka samu ko raka ɗaya bane neman falala ya kawo ka to kuma dan ka samu mutum ɗaya kuma ai baka samu jama'a ba mutum ɗaya ka samu ba jama'a ba illa idza kana ratiban ko sai dai in wannan mamun da ya sallah shi kadai ko yayi sallah da yaro karami dama limami ratibi ne ya tashi yana zaton ya makara sai da ya sallah shi gare ko ya sallah da yaro ya zo kuma sai ya ga yanzu wani yana sallah ko kuma a'a ya zama shi limami ratibi ne eh yayi sallah shi kadai ko yayi sallah tare da yaro yanzu kuma ya zo masallacin da yake limanci ya ga a ce yanzu za a shiga sallah to ya halatta yayi limancin wannan sallah da ba an ce masa ma'muman ba to yanzu zai yi ta a matsayinsa na imama gaira magaribi amma banda magaruba yawa domin ita ce wuturun nahari ita ce sallar wuturin yini gaba daya in kai ta kai kadai ko tare da yaro ko kai ta bayan wani limamin da baka samu ko raka a ɗaya ba to ita kan ta riga ta tafi ba za ka maimaita ta a bayan wani liman ba ka isha'i kamar sallar isha da yayi ta shi kadai ko tare da yaro ba da wuturin bayan isha kuma yayi shafa'i da wuturi to ya riga ya kulle ko ya ga wani liman yana sallah da jama'a ba zai bi wannan sallar ba tunda yayi shafa'i da wuce fa in aada in ya sake sai ya tuna to kada ya yanke in lam ya ajida rakata in bai kulla raka'a ba ya manta yayi shafa'i da wutiri bayan isha da yake kadai ya zo ya bi liman kuma sai ya tuna to ya yanke in dai a tsayuwar farko ne idan bai kulla ruku'u ba wa illa in sai da ya kulla ruku'u to shafa'a na daban ya maimaita ta ta zama shafa'i raka ta zama guda biyu amma fa na daban ga musahabi ba dole ba ko ya kulla ruku'u in ya in ya yanke babu laifi amma an so da ya biyanta na daban ga musahabi wa sallama sai ya sallame to alhamdulillah sai me eh mana ta gaba da bin liman nan aka yi ta biyu da shi ko da ta uku liman ce sai a gosa ta biyu ce in aka zauna sai ya yi sallama shi kenan ya tashi ya bari ina za mu tashi za mu tashi a tamrin ne shida shafi fa shafi na sittin da uku annahu alwadi shafi na sittin da uku ina za mu tashi za mu tashi a tamrini na shida na musafi na 61 ne tamrinin fil insha tamrinin kenan cikin insha'i kawir sab'a jumalin fi'liya ka kasantar da jumloli guda bakwai kowace ta zama jumla fi'liya bi haythu yaji'u lafzu as-sawt ta yanda lafazin kalmar as-sawt bujini yaji'u yake zuwa fi kullin min cikin kowane ɗaya daga cikin jumlolin nan guda bakwai mausufa abin siffantawa bi sifatin da wata sifa tula'imuhu da take dacewa da shi kaga nan da kai maka mal'utan ba ko eh amma abin da yake nufi kenan tana muna tana muna magana ne akan la'aci jumla bakwai za ka kawo kowace tana dauke da fi'ilin asawr bijini ta yanda shi kuma wannan bijimin za ka sanya masa wata sifa da take dacewa da shi ka gane ai kamar ka ce ya harusul arda saurun ƙawiyun bijimi ƙawiyun mai ƙarfi ya harusul arda yana noma ƙasa ba ana noma da shanu ba to kaga ƙawiyun ɗin nan sifa ne tulaimu da ta dace da mai bijimi don sai ne ƙarfi ne ake noma da shi sun masa in da hazihi jumal sannan ka nemi taimako da wannan jumloli guda bakwai ala kitabatin abu sa rubutu ala kitabatin mawdu'in sagirin abu sa rubuta wani mawdu'i karami fi wasu sauri cikin siffanta wannan bijimin rubutu za ka yi kamar bahasi na mai project amma ya zama mawdu'in ya zama sagirin karami da yake siffanta bijimi irin yadda ake aiki da shi da yadda eh da kamanninsa da yadda ake yin kiwonsa da yadda ake shayar da shi ruwa da yadda yake yin barbara alal misali da yadda yake fada da irin ƙahonsa da irin ɗabi'o'insa eh da ba kai ba fulatani ne ko ka ga da sauki eh ba ba gobiri ne kai to amma dai akwai fulatanci kaɗan eh dama da hagu duka ha ha ai ai ai ai ai daga lika akwai akwai ai daga lika wani ka akwai fulatin to alhamdulillah ka gane zancen ai alaki ta yawa shi ke ka tabbata gwamnati su girin fi wasu sauri to alhamdulillah na abun mamaki kuma kalmar asauru a fulatanci menene ne a larabci kuma bujin to ko sandar kiwo ce ta rike ta zama bujini yawa ina ne alebu ba a yi mini mana dari da hamsin da takwas doguwar ƙa'ida ko ta haidai mu raba ta biyu alƙawa'id ƙa'idoji na saba'in da hudu da na saba'in da biyar da na saba'in da shida na saba'in da hudu shine abdamirul munfasil damiri mai rarrabuwa shine ma yumkinun nutqu bihi a wahadahu shine abin da ake iya yin kulusi da shi shi kadai min gare an yi tasila bi kalimatin ba tare da ya sadu da wata kalma ba ka gane ai kamar ka ce ana saburun ni din mai haƙuri ne to kaga ana daban saburun daban ko kamar da farko sai maka ana sami'u nahnu mu'iuna anta mujtahidun anti nazifatun kowane zaka yi kudu da shi daban kamar a zo a tambaye ka kai din wane ne eh sai in ce maka mai saburun ko da ban ban ce ana ba zai iyu kai din waye in ce ani ba ba'iul ka gane man anta in ce ana ba'iul in na gada ma kuma ce ba'iul mai sayarwa ne man anta mushtari mai saya ne in na gada ma ce ana mushtari ni mai saya ne kaga zai yiwu a yi furuci da ita ba tare da ta sadu da wata kalma ba to idan aka latsa mata damiri to wannan lamirin fa mun fasili ne ba mutasili ba ne yana raba da da da kalmar ad-dama'irul muttasila damirai ai ba mutasil ad-dama'irul munfasila al-kahf bi rajul da yake kebanta rufu'a shi ita ce ana lil mutakallimi ga mai zance kenan shi kadai nahnu lil mutakallimin masu zance su da yawa daga uku zuwa sama anta lil mukadabi ga wanda kake zance da shi shi kadai antuma lil mukadabaini aw al mukadabatani yana daukan maza daukan mata ta siniya bai da bambanci antum lil mukadabina maza zalla ko sai huwa lil ga'ibi hiya lil ga'ibati huma lil ga'ibaini aw lil ga'ibataini shi ma daukan maza ko mata duka hum lil ga'ibina maza zalla hunna lil ga'ibati mata yayin zalla an sunna lil muqadabati alhamdulillah fatiha da salatul fati Allah ya mana dukkan bukatunmu da bukatu wadanda suka umarce mu da addu'a bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح الحمد لله ما شاء الله كم كم هذا نبأ الله كيمو